نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده عبادات عظيمة ومن أجل العبادات التي أكد عليها القرآن الكريم في كثير من آياته عبادة الذكر ومن أعظم الأذكار منزلة حمد الله عز وجل إذ هو كلمة ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنفسه واصطفاها لملائكته ولهج بها صفوة خلقه من رسله عليهم الصلاة والسلام وافتتح بها كتابه العزيز حيث قال عز وجل الحمد لله رب العالمين فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الحمد وجاء التنويه بحمد الرسل عليهم السلام ومن سار على دربهم من المؤمنين في عدة مواضع في الذكر الحكيم منها ما أرضه القرآن الكريم عن حمد الخليل عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل وذلك في معرض ثنائه عليه السلام على الله عز وجل على هبة الولد الصالح فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وفي موضع آخر يحكي القرآن الكريم حمد داود وابنه عليهما السلام لربهما عز وجل فقال تعالى مخبرا عنهما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وفي موضع ثالث يشير القرآن إلى حمد المؤمنين لربهم عند خروجهم من القبور كما في قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وفي موضع الرابع يأتي القرآن الكريم حمد المؤمنين لربهم على ما يسر لهم من الإيمان والأعمال الصالحة التي صيرتهم إلى دخول الجنان كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وفي موضع الخامس يذكر الله عز وجل حمد المؤمنين من الجنة وذلك بعد زوال جميع أنواع المخاوف عنهم ببركته تعالى كما في قوله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور والآية في هذا الباب كثيرة إخوة الإسلام المتأمل فيما سبق من أرض القرآن الكريم لتهميد الرسل عليهم السلام وأتباعهم في عدة مواضع يجد أنه يتضمن دروسا بليغة ومن أبرزها ما يلي أولا أن الحمد عبادة أهل الجنة ودأبهم فهم يحمدون الله تعالى عند خروجهم من القبور وعند دخول الجنة ومدى استقرارهم فيها وعلى ذهاب المخاوف والحزن وعلى صدق وعد الله وعد الله سبحانه وتعالى لهم بوراثة الجنة وهذا يدل على أن الحمد هو أول كلام الجنة وآخره كما في قوله تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثانيا إن الحمد لله تعالى مشروع في سائر الأحوال كما قال تعالى له الحمد في الأولى والآخرة لكنه يتأكد في أحوال معينة منها الحمد عند حدوث النعم وعند تجددها سواء كانت دينية أو دنيوية وعند زوال النقم والمخاوف وعند الأمن من الفتن والمخاوف إخوة الإسلام إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كانوا أكثر الخلق حمدا لربهم سبحانه وتعالى في كل أحوالهم وذلك لأن لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى ولما أكمل عليهم من نعمه سواء دينية أو دنيوية وعليه ينبغي على المسلم أن يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى في أدق النعم وأدلها لأن هذه العبادة لا تتقيد بحال معينة كما سبق ولا تقتصر على نعمة دون أخرى وكل من يريد الزيادة والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمة دنيوية أو دين أو دينية فعليه بكثرة الحمد والشكر لأنهما بريد الزيادة والبركة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إخوة الإسلام إن التحميد من أجل الأذكار وله منزلة جليلة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ومما يدل على فضله أن الله سبحانه وتعالى أمر به رسله عليهم الصلاة والسلام في مواضع عديدة في كتابه العزيز فعلينا أن نقتدي بهم ونقتفي أثرهم إن كنا نريد الخير والبركة في دنيانا وأخرانا وفي جميع أمورنا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له جملة من الأنبياء والرسل وهديهم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بارك الله لي ولكم في كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من عشوة الذكر الحكيم وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ƴan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa Allah ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da jin tsoronsa a inda yake cewa wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala saboda yadda yake kaunar mu saboda kokari saboda yadda Allah yake so ya ji kanmu saboda yadda Allah yake so mu zama a cikin alkhairi ko da yaushe to Allah sai ya shar'anta mana ibadodi masu yawan gaske masu darar da gaske masu girman sha'ani daga cikin mafi wato girman ibadodi wanda alkur'ani ya karfafa magana a kansu kuma ya yi dindina a kansu ya nuna falalarsu a cikin ayoyi masu yawa shine ambaton Allah subhanahu wata'ala to yana daga cikin mafi daraja da matsayi na ambaton Allah subhanahu wata'ala wato gode ma Allah mabuwayi madaukaki ma'ana kenan godiyar Allah a bisa ni'ima da yi wa bawa wacce take karama ko babba ta ba shi abin da yake so ko ta nisanta shi daga abin da yake jin tsoro ko kuma yaye masa abin da yake damunsa to wannan yana daga cikin mafi girman zikirin Allah subhanahu wata'ala domin kalma ta godiya ga Allah ita ce kalmar da Allah ya lamance wa kansa da kansa za ka samu Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ambaci godiya da nau'uka daban-daban wata da siga ta fi'ili mudari'i wata da siga ta fi'ili madi wata siga ta fi'il amr saboda ka duk wannan sun zo a cikin alkur'ani domin a ga matsayin gode ma Allah sannan kuma ita ce ibada da kuma zikirin da Allah zaba wa mala'ikunsa kuma ya zamo tsabtatattu tsarkakakkun bayinsa manzanni ya zamo sun furta ta kuma suke ci gaba da ambata gode ma Allah a kowane hali kuma domin Allah ya nuna mana matsayin godiya gare shi sai ya zamo cewa da kalmar godiya Allah ya bude littafinsa alqur'ani shine surar fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ba wai ita kadai ba zamu ga akwai surori guda hudu da ita kamar suratul an'am kamar suratul kahf kamar wato abin da suratul saba da kuma fatir da Allah ya bude su da godiya ga Allah subhanahu ta'ala dan ya nuna mana muhimmancin godiya a gare shi sannan zamu ga cewa manzanni Allah ya ƙara tsira da aminci gare su su ne jagorori su ne shugabanni a wajen gode ma Allah subhanahu ta'ala. duk wanda zai yi godiya ga Allah to bayan annabawa da mursalai yake sannan bayan mala'ikun Allah wato ainihin yake za mu ga cewa Allah ya kururuta kuma ya girmama matsayin gode masa wato ainihin ta fuskan abinda manzanni suka dunga gabatarwa ainihin a rayuwarsu da kuma wanda suka biyo bayan manzanni daga cikin muminai irin yadda Allah ya kaito mana yadda suka yi ma Allah godiya a cikin ayoyi da yawa ko godiya a rayuwar duniya ko kuma godiya ainihin a lahira daga cikin irin waɗannan wurare akwai abin da alkur'ani ya ambata dangane da godiyar annabi ibrahim alaihi salam badadayin allah da ya yi ga allah maɗaukaki a lokacin da allah da kansa yake jinjina ga annabi ibrahim kuma wato yake yabo gare shi akan wannan godiya za mu ga cewa annabi ibrahim alaihi salam ya yi shekaru masu yawa wasu malaman tafsiri sun ce ya shekara ɗari da ashirin allah subhanahu wata'ala bai ba shi haihuwa ba daga baya Allah subhanahu wata'ala ya bashi haihuwa shi da kansa yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li al-kibar isma'ila wa ishaq ina godiya ga Allah wanda ya mun baiwar 'ya'ya biyu a hali na tsufa shine annabi isma'il da kuma annabi ishaq yace inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai karba addu'a ne mai jin addu'a ne wannan yana nuna cewa ashe duk lokacin da mutum ya samu ni'ima kada ya waiwaya zuwa ga wata dabara in ma yayi ko wani ijtihadi ko wani kwazo ko wani kokari ya dauka cewa tsagwaran falala ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka Allah sai ya kaito mana godiya da yayi ga wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya bashi yanzu mutum nawa ne Allah zai bashi ƴaƴa maimakon ya gode ma Allah sai ga cewa ma to Allah ya dora masa nauyi Allah ya dora masa jidali kaji yana ta wato ainihin gutsuri tsoma yana ta korafi kai ka ce matar ta a randa ta shawo ƴaƴan ba shine sababin samuwar ƴaƴan ba duk inda ya tsuguna maimakon godiya ga Allah sai ganin cewa Allah ya dora masa nauyi Allah subhanahu wataala ya dora masa ƴansu abubuwa da ba zai iya ba za mu ga a wani gefen a cikin alkur'ani Allah yana ambatan wato ainihin kissa annabi Dawud da kuma ɗansa annabi Sulaiman a bisa godiya da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kansa ya hikaito yake cewa wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma tabbas mun baiwa annabi Dawud da kuma ɗansa annabi Sulaimana mun ba su ilimi mun ba su annabta wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana sai suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu ala kafirin min ibadihi almu'minin akan da yawa da yawa daga cikin bayinsa mu'minai kun ga anan ba su yi yankewa cewa sun mafi kowa da kowa ba ba su nuna ilimin da Allah ya ba su kwazon su ne ko kokarin su ba sai suka yi ma Allah jinjina suka ce wannan fifitawa ce daratawa ce Allah subhanahu wata'ala ya musu kuma gefe ɗaya kaga wani mutum wanda ya samu babbar shahada ta karatun zamani ya kai matsayin dakta ko profesa ce ai in banda muka yi ta rubuce-rubuce ai mun yi rubuce-rubucen dole a duba su ai wannan matsayi ne wanda gaskiya wato dai Allah ya sani amma mun yi kokari ma'ana dai yana so ya nuna cewa wani abu ne wanda kwazansa ne ya sama masa wannan abun to amma za ga bayan Allah na kwarai duk rawar da suka taka a wajen samuwa alkhairi ba sa kallon wannan rawar abinda suke kallo tsagoran ni'imar Allah da falalarsa a wajen samuwar wannan abun kuma kamar yadda za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa wato ainihin bayi na Allah na kwarai muminai ba wai a duniya ba idan ma suka tashi daga kabari gode ma Allah subhanahu wata'ala suke Allah ya ce yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi watazunnuna illa bisum illa qalila dan da Allah zai kiraye ku sai ya zama kun amsa masa tare da gode masa ma'ana suna ganin cewa Allah ya masa ni'ima ta kwanciyar kabari sannan yayi wa bayi ni'ima gashi sun tashi tashi na ran tashin alkiyama sannan a wani wajen za mu ga alqur'ani ya hikaito godiya da mu'minai suke yi wa ubangijinsu a bisa yadda Allah ya yassare musu yayi musu baiwar imani yi masu baiwa suke ayyuka nagari karɓaɓɓu a wajen Allah wanda wannan ne ya zamo sababin shigar su aljanna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin an san a rayuwar duniya akwai cin dunduniyar juna akwai sabulin ƙafafuwan juna yan harare harare yan taɗiye taɗiye yan kutungui da kutungui da duk akwai wannan tsakanin hatta masu imani to Allah ba zai bar wannan a cikin zukata ba Allah sai ya kakkabe wannan ya wanke zuciya tsatsaf Allah sai ya cire komai na kyama da kiyayya da juna daga cikin zukatan bayansa na kwarai wanda zai musu rahama Allah ce to zai cire wannan daga cikin zukatansu suna cin aljannatai wanda koramu suke gudana ƙarƙashin gine-ginensu me za su furta wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ya shiryar da mu ga samun wannan katafariyar ni'ima ba su kallo cewa ai sun yi qiyamul layli sun yi azumin muka na filfilu sun ciyar sun yi kaza sun yi kaza a'a sai suka jingina abin cancat zuwa ga Allah suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu a bisa wannan wa ma kunna lilhashadi ba mu zamo za mu iya shiriwa mu kama tafarki madaidaici ba laula an hadana Allah in ba dan Allah ya shiryar da mu ba ma'ana su da kan sun kalli cewa sun rayu da waɗansu wanda sun fi su wayo sun fi su gogewa ta fuskan zamantakewa sun fi su ilimin zamani sun fi su duk wani imkaniyat a rayuwa amma Allah ya kawar da hankulan su ba su bi hanyoyi na kwarai ba za ga wani ya girme ka wani ya haife ka wani ya yi dika da kai amma kai kana kan daidai shi kuma yana can yana amma tsariya yana bulkara yana can bai san inda ya kwamba bai san inda zai tashi ba za ka ga cewa wani ma shi ne ya rene ka amma Allah ya ba ka riko da addini sama da shi wani ma shi ya karantar da kai amma ka fi shi iltizami da addini wannan ni'ima ce da Allah yake ma wanda ya so daga bayansa to shine ainihin za su yi godiya su ga cewa ba kokarin su bane ba ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala sannan Allah ya ambata a wani wurin cewa 'yan aljanna za su gode ma Allah bayan Allah ya kawan masu da dukkan tsorace-tsoracen alkiyama Allah ya kawo masu da dukkan wani ainihin bakin ciki da rahamarsa da jin kansa ذفتي الحمد لله الذي أذهب عن الحزن godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafi ya tabacin rai da damuwa da bakin ciki daga barin mu inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne sannan mai yawan gode ma ayyukan bayi ne ayoyi a wannan bangare suna da yawan gaske wanda lissafa su irin wannan takaitaccen lokaci ba zai yiwu ba amma za mu ga yadda Allah ya dinga yi kaito mana godiya da 'yan aljanna suke a cikin aljanna ‘yan kwa musulmi duk mutumin da ya kula da wannan ayoyi wanda suka gabata wanda alƙur'ani ya ambata na godiyar manzanni da mabiyansu a cikin wurare da yawa da muka ambata da ma wanda ba mu ambata ba zai ga cewa lallai wannan ya kunshi darussa masu yawan gaske amma mafifice daga cikin darussan da za mu ɗauka a wannan ayoyi za mu gane cewa gode ma Allah ibada ce ta ‘yan aljanna da kuma ɗabi'arsu da ta da su, domin suna gode ma Allah subhanahu wata'ala tun ma fitowarsu daga ƙaburburansu, sannan su gode ma Allah yayin da suka shiga aljanna, sannan su gode ma Allah bayan sun tabbata a cikin aljanna, sannan su gode ma Allah a bisa tafiyar da tsorace-tsorace da bakan ciki daga barinsu sannan su gode ma Allah a bisa gaskata masu alkawari da ya yi na cewa zai gadar musu da gidan aljanna wannan yana nuna mana cewa ashe ita godiya ga Allah ita ce maganganun 'yan aljanna a farko da ƙarshe kamar yadda muka ambata za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha sannan Allah ke ta wa afu da awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen abin da za su furta shine godiya dai ga Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu za mu gane cewa ita godiya ga Allah an shar'anta ta a dukkan sauran halayen rayuwar dan adam daransa da ranarsa zamansa da tafiyarsa farin cikinsa da bakin cikinsa a lokacin samu da lokacin rashi a lokacin kewa da lokacin rashin kewa a lokacin lafiya da rashin lafiya duka bayi na kirki suna gode ma Allah shi yasa Allah da kansa yake cewa lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta Allah ce a farko da kuma ƙarshe sai dai malamai suke cewa ita godiya duk da ana buƙatar ta a koda yaushe ga bayi zuwa ga mahalicinsu amma ta fi ƙarfafuwa a waɗansu halaye waɗanda suke bayyanannu daga cikin waɗannan halaye akwai gode ma Allah a wajen sabuwar ni'ima da ya sama wa bawansa a lokacin da ya zamo ba shi da ita kana ta bilimbituwa kana ta faɗi tashe kana kwan gaba kwan baya kila kana ta neman abu duk wasu ƙafafuwa da za ka kama ka kakkama su amma Allah bai yi ba wani lokaci bagas sai ga rabbal izzati ya kawo maka wannan ni'ima to wajibin ka ne ka gode ma Allah godiya ta daga baka har zuci akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka ko kuma a lokacin sabunta ni'ima kana cikin ni'ima Allah kuma sai ya sake kwararo maka wata ni'imar akan wadda da can ya baka to ya kamata kuma ya wajaba nan ma ka jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala a bisa ni'ima sabuwa da ya sabunta maka kuma wannan ni'ima ko ta zamo cewa ta duniya ce ko ni'ima ce wacce take ta addini Allah zai wa mutum ni'ima a duniyance Allah ya bashi matsayi Allah ya masa budin alkhairi Allah ya masa abubuwa wanda ya san shi da kansa ba zai iya sama ma kansa waɗannan abubuwan ba Allah kuma subhanahu wata'ala zai zo ya mutu ni'ima a addini ya bashi riko da addini duk wani abin da zai kusata shi zuwa ga Allah wannan abin ba zai masa wahala ba lokacin da wani yake jin wahalar ibada kaza wani yana kauce ma ibada kaza kai kuma kana ganin ta mai sauki a wajenka yanzu ku duba yadda sauran ibadodi suke da sauki na jiki amma ibada ta dukiya take da wahala amma wani zaga Allah ya hore masa wallahi idan ya zo ya taimaki musulunci ko ya taimaki bayin Allah da dukiyarsa za ka ɗauka miliyoyi ya aji kuma wallahi wala Allah abin da ya bayar zai iya kasancewa ɗaya akan goma abin da ya mallaka ga baki ɗaya a rayuwarsa wannan ni'ima ce a lokacin da wani Allah ba shi miliyoyin wannan shi kuma idan ka ce ya fitar da ɓandala kamar ka sa reza za ka reɗi fatar jikinsa haka yake ji in aka ce ya ba da wani abu a wajen taimakon addinin Allah ko kuma taimakon bayin Allah saboda haka kenan yan uwa duk lokacin da Allah ya bawa ni'ima to lalle ya ci gaba da gode ma Allah za mu iya gaskata juna farkon kakan nan da ta wuce wanda ainihin suka sai abinci ma suka ajiye za ka ga cewa ƙarshen-ƙarshen kakan nan in za su sai sai dai su faɗi ni na san cewa an sai gero kusan dubu goma ko sha ɗaya amma sai da ya dawo dubu bakwai a wannan lokacin da muke ciki kafin kusan in ce kwana ashirin ko kuma sati biyu a wa'insu ɓangarorin sannan shinkafa sai ta kai kusan dubu talatin a wasu ɓangarori irin wannan shinkafar dai ta dawo kusan dubu ashirin da wani abu amma abun baƙin ciki na halayyar mu lokacin da Allah ya mana wannan ni'ima za ka ji da wahala ka ji ana ta gode ma Allah sai lokacin da ka samu dan matsi to a lokacin ake ta tsiyau tsiyau ana ta kumfan baki duk wata ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi ko sabuwa ko kuma dori akan ta da baka ji ana gode wa Allah ba sannan daga cikin bangarori da ake so gode ma Allah ya karfafa akwai kawar da wata ni'ima da abin tsoro da Allah subhanahu wataala ya jarrabi bayi da shi mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabi bawa ko kuma ɗaiɗaikun bayi ko gari guda ko ƙasa guda da waɗansu abubuwa na tashin hankali amma kuma Allah idan ya so za a ga cewa ya kawo masu mu shaida ne a wannan jiha samu mai albarka a waɗansu shekaru da suka wuce sai da muka samu kanmu a cikin tashin hankali masallacin nan na juma'a ba za ka shigo ba sai an bincike ka domin a tabbatar da tsaro dan kasuwa yana jin tsoro mai sayayya yana jin tsoro ATM zaka fitta kuɗi a tsorace dalibi a aji a tsorace duk inda kowa yake a cikin tsoro ake Allah da ni'imarsa ba dan iyawan mu ba ba domin dabaran mu ba ba dan wani karfin jami'an tsaro ba Allah ya janye mana wannan tashin hankali muka zamo a cikin kwanciyar hankali wanda inda karfin jami'an tsaron ne to akwai yankunan da ake da ɗaruruwan su kuma dubunnai amma har yanzu Allah bai yaye ba dan bai kawo ƙarshen ba saboda wata hikimar da shi kadai ya santa to saboda haka kenan ashe duk lokacin da muka samu kanmu a cikin yayewar waɗansu abubuwa wanda da muke ciki na rashin jin daɗi to abin da ya wajen mu dinga gode ma Allah mu ji cewa ba wayanmu ba iyawanmu tsagwaron ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala sannan daga cikin inda ya wajaba a gode ma Allah shine yayin da Allah ya amintar da bayi daga fitintinu da kuma waɗansu abubuwa na jin tsoro ana zaman ɗarɗar ana zama wanda yake na rashin kwanciyar hankali wasu abubuwa sun bulla a waɗansu wurare ana ta addu'o'i Allah sai duk an bayi ya hana aukuwar wannan fitintunu to shi ma wannan hali ne wanda ya wajaba a dunga nunnunka godiya ga Allah subhanahu wata'ala wannan yayi karanci a wajen mu za ka ga cewa ana ta ɗan koke-koke a lokacin abu da Allah ya yaye to za ka ga cewa ga baki ɗaya kamar Allah bai taɓa yi bayi komai ba kowa kuma ya shiga ɗarkariyarsa ‘yan uwa musulmi mu sani cewa annabawa da manzanni da mabiyansu sun fi wato ainihin duka sauran bayi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkan halayen da suka kasance za ga bayan Allah na kwarai wani Allah bai bashi wani abu da ya mallaka a rayuwa ba na ku zo ku gani amma godiyarsa ta nunnunka wanda suka mallaki ninkin ba ninki abin da ya mallaka daga cikin magabata wani ya tafi a cikin jeji ya samu wani bawan Allah a zaune mutumin nan gurgu ne makaho ne kuma jin nasa ma kaɗan kaɗan yake ji abin da ya bashi mamaki yanzu yana ta godiya ga Allah yana ta godiya ga Allah sai ya ga shi yanzu a zahiri mai Allah ya ma wannan na godiya haka ya matsa kusa da shi ce kai ku bawon Allah wace ni'ima ce Allah ya ma kake irin wannan godiya ya ce yanzu akwai ni'imar da ta kai Allah ya bar ni da harshe na ina gode maka kaga wannan ni'ima ce ashe wannan ya nuna kenan daga cikin ni'ima da Allah zai wa bawa in ya bashi ni'imar kuma ya gode daga cikin akuba da Allah zai wa bawa ya zamo Allah ya bashi ni'imar kuma ya ki gode ma Allah ya dauka dabararsa ce tattalin sa ne iyawarsa ce iya fadi tashin sa ne iya kulle kullen sa ne saboda haka kenan yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata kullum mu kula da su mu yi kokari mu zama a cikin bayin Allah na kwarai wanda muka fi gode ma Allah me yasa magabata suka fi yawan godiyar Allah domin sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin littafin Allah sun fi mu sanin sunayen Allah da kuma sifofin Allah wanda wannan sifofin ba za su taba kasancewa ba sai ga Allah shi kadai kuma saboda ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi musu ko ta duniya ko ta addini ma'ana duk mutumin da yake kallon ni'imomin Allah da kuma irin abin da Allah ya sifantu da su to zai ga Allah ya cancanci godiya a kowane lokaci Allah yake cewa rabbuka laghafurur dhur rahma law akhadhum bima kasabu la ajjala lahum al'azab Allah da kansa ya jinjina wa kansa yace ubangijinka shine mai yawan gafara kuma shine ma'abucin jin kai da yana kama mutane da abin da suka aikata to da ya gaggauta musu azaba ka duba mu'amalar tsakaninka da ƴaƴanka da matanka abin da ake cewa tit for tat ana taba ka kamar an tabo kumurci sai ka nuna iyawarka sai ka nuna kai ne shugaba kai kuma laifi da kake ma Allah yake hakuri da kai kuma ainihin ba ka gode masa to saboda haka za ka ga cewa yana daga cikin abin da ya sa magabata kullum suka fi yawan gode ma Allah saboda sun fi kowa sanin Allah da sifofinsa Allah ya ambaci kansa Ar-Razzaq ya ambaci kansa Al-Ghafur Ar-Rahim kuma duk wannan sifofi ne wanda suke tsallakawa zuwa ga bayansa akan haka yan uwa musulmi ya kamata ga dukkan musulmin kirki ya dinga furta godiya ga Allah subhanahu wataala a cikin ƙananan ni'imomi da kuma manya-manyan ni'imomi wani za ka ga akwai ni'imomi tattare da shi manya-manya amma bai ɗauka su daga cikin manya-manyan ni'imomi nikan faɗa cewa yanzu ni'imar ka ji fitsari ka je ka tsugunna ya fito wani bai ganin komai kawai da naji wani na je nayi na kama ruwa menene ka je ka tambayi wanda fitsarinsa ya taɓa ƙullewa ya ƙi fita irin abin da ya fuskanta na tashin hankali ainihin na damuwa ka ji ba haya ya fita sumul ni'ima sai ba ta wasa ba ka sa doma ka taura ka hade ta kalau ni'ima sai ta Allah subhanahu wataala to duk wannan ba ma dauka su a matsayin ni'ima za ga mutum yana kallon wannan abubuwa a matsayin wani abu kamar ma dole ma sai Allah ya masa wannan shi kawai abin da yake hange me yasa ban yi kuɗi ba me yasa bana da gidaje irin na wane me yasa bana da kadaro irin na wane me yasa mun yi wasan ƙasa da wane Allah ya kai shi matsayi kaza ni kuma ina tsuguna waje kaza bai kalli ni'imar lafiya da Allah ya masa ba ka je asibitoci ka je bangaren emergency je ka wajen yan kuna ko yan karaya nan za ka gode wa Allah kasancewa Allah ya maka ni'imomi masu yawa Allah ya sa mu dace to saboda haka yan uwa yana da kyau mu sani cewa dukkan wanda yake son Allah ya ƙara masa ni'ima da kuma albarka a cikin abin da ya bashi ni'ima to ya zamo yana yawaita godiya da baki da kuma godiya da gabai domin godiya ga Allah shine dan sakon dawo dukkan wata albarka ma'ana godiyan nan da ita Allah zai sa albarka ga abin da ya baka kuma ya dada maka a cikin abin da kake da shi Allah da kansa yake cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yake cewa in dai kun gode to zan dada muku ashe wannan kakka wato ba za mu yi musu ba ƙila shi ne sirri na rashin samun ci gaban waɗansu abubuwa da yawa na rayuwarmu za ka ga cewa Allah ya ba mutum kuɗi amma ya ɗebe albarka kuɗin Allah ya ba mutum ‘ya'ya ya ɗebe albarka ya ba shi kadarori ya ɗebe albarka saboda babu gode ma Allah kwata-kwata a cikin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi la ni'ima ta baki la ni'ima wacce take abuna na godiya ta baki la kuma godiya da gabbai wacce zai tashi ya bauta ma Allah da wannan gabbai da ya bashi saboda gode ma Allah subhanahu wataala saboda haka kenan duk wanda yake son ya samu ci gaban rayuwa kuma ya samu albarka a cikin duk abin da yake ciki to ya zamo yana gode ma Allah da bakinsa da kuma gabbansa an uwa musulmi mu sani cewa gode ma Allah yana daga cikin mafi girman zikirori kamar yadda muka ambata saboda wato aitifin Allah subhanahu wataala ya ambata cewa godiya sifa ce ta annabawa da mursalai wanda Allah subhanahu wataala ya musu jinjina akan wannan ni'imomi wanda ya musu na godiya lokacin da Allah ya ambaci wato annabawa a cikin suratul an'am Allah sai yake cewa ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi Allah yake cewa manzo alaihi salam wayannan annabawa da muka faɗa sune wanda Allah ya shiryar kuma kai koyi da shiryar su kenan ashe idan muna son mu samu albarka mu samu ni'ima ta dore kadan Allah ya sa mata albarka kuma ya zama Allah ya ƙara ta ita ma da yawa Allah ya sa mata albarka to mu lizimci gode ma Allah kamar yadda muka san zamu korafi to mu san zamu gode ma Allah subhanahu wataala da bakinmu da kuma ainihin gabanmu wannan shine akasin rayuwarmu za ka rayu da wani mutum makocinka ne abokinka ne zai samu alkhairi dinkin baninki wallahi za ka ji gwam ba za ka ji a bakinsa ba amma da an samu ƴan matsala to wannan ya ci gaba da kuka ya ci gaba da korafi ya ci gaba da ainihin bimbini akan abubuwa kuma Allah ya masa ni'ima dinkin baninkin wancan abubuwa amma kuma bai ta furtawa ba da gode ma Allah ya Allah ka azurta mu da harsuna masu godiya gare ka Allah ka ni'imta mu da gabbai masu godiya gare ka Allah ka yi mana albarka a cikin dukkan abin da ka bamu Allah ka bamu lafiya da zama lafiya iyayenmu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke rayu Allah ka samu cika da imani ƴaƴanmu maza da mata Allah ka shirya mana su wannan da mana Allah ka sanya albarka a cikin ta marasa lafiya na gidan asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya ka ne imta da da'a da lafiyar da ka ba mu musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da shi Allah ka rika ka sanya masa albarka akwai dan uwa Alhaji Nasidi wanda muke tare da shi yau da kullum Allah ya yi wa yarsa rasuwa a cikin satin nan sababiyar haihuwa to yana roƙon addu'o'in yan uwa musulmi gare ta Allah gafarta mata Allah subhanahu wataala ya saka ta a cikin wanda suka samu shahada kuma Allah ya yafe kurakuranta abubuwan da ta bari bayan haihuwa Allah ya musu albarka ya kuma shirya su ya jibanci tarbiyyar su hakanan iyalin su da bata da lafiya yana neman dai karin addu'a Allah ya bata lafiya Allah ta shi kafadunta akwai dan uwa Alhaji Ahmad kana Alhaji Bello da kuma dan uwa Dauda likita da yake ce ɗayar yan kifi duka suna roƙon addu'o'in yan uwa a bisa rashin lafiyar da Allah ya jarrabe su Allah ya yi musu muna fata Allah ya ba su lafiya Allah shi ya yi musu damuwa Allah ya tashi kafadun su da dukkan sauran marasa lafiyar musulmi na gida da na asibiti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله